بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha shida ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda shi ne ya dace da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul hajji za mu tashi aya ta goma sha hudu insha Allah ta'ala a wannan karatu namu da muke gabatarwa a masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da yake sabuwar gandu za mu tashi fadan Allah ta'ala inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد الله مدوكين سركي يا بودي منا wannan aya da wato bayanin karamcinsa da kuma falalarsa ga bayinsa masu imani Allah tabaraka wata'ala yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati yana shigar da ko zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai jannatin aljannatai waɗanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashinsu abin da ake nufi tajrimin tahti al-anharu ai tajrimin tahti ashjari al-anharu wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashin bishiyoyin wannan gidan aljanna lalle Allah ta'ala ya fa'alu ma yuridu shine mai aikata abin da yake nufin ya aikata ala hasabi ma tattazihi hikmatuhu wa mashi'atuhu a bisa gwargwadon yadda hikimarsa ta hukunta da kuma yadda ya so ba wanda ya sai jayayya da Allah a cikin mulkinsa da sarautarsa ba wanda ya sai cin karo da maganar da ya faɗa ya ce bai daidai ba ko bai isa ba la yusal amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayan Allah dan me ya aikata kaza ku bayi ku ne za a tambaye ku me yasa kuka aikata kaza wannan aya albishir ne cewa duk wanda ya imani da Allah daya abu na biyu kuma ya yi aiki na kwarai ku lura ya yi imani da Allah kuma ya yi aiki na kwarai kenan bayan ka yi imani akwai buƙatar kuma ka yi aiki jama'a ba wai kawai mun yi imani mun yarda da Allah amma mutum baya sallah ka yi imani ka yadda da Allah baka azumi ka yi imani ka yadda da Allah baka sadaka ka yi imani ka yadda da Allah baka aikin alheri kana da rauni wajen ibada baka sallah akan lokaci baka kiyaye cin haram baka kiyaye mu'amala da zina da fasikanci kuma ka yi imani wai da Allah to kaga wannan imanin naka raunanan imani ne ba imani ne na gaskiya ba so kullum idan an yi maganar falala to ka tsaya ka ga shin ka shiga layin wanda za su samu falala yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai kai ne a babin sallah ka ɗiba da yawa a babin yin azumin nafila ka ɗiba da yawa a babin sadaka ka ɗiba da yawa a babin sada zumunci ka ɗiba da yawa a babin taimako ka ɗiba da yawa duk inda ake aikin alkhairi ka sassaka hannunka na jari ba inda ba kai ba inda baka sa hannun jari ba a ciki to wannan su ne ake kyauta musu zaton samun cikakkiyar rahmar ubangiji ku lura yan uwana ko a nan duniya ne wanda yake so ya tara da yawa sai ga mutum dan kasuwa ne ƙwararre yana da manya-manyan shaguna a kasuwar sabon gari idan ka zo magana kasuwar kurmi ma da hannunsa idan ka zo magana kasuwar singa da hannunsa in ka je harkar noma dumu-dumu suna ciki in ka je harkar canji a abuja da su ake yi idan ka je harkar odar kaya da su ake yi wajen sai da motoci yana da hannun jari wajen shigo da shinkafa a ɓoyayyar hanya yana da hannun jari a ciki hanyoyi da yawa duk inda za a samu ko ba ka bane ba yana da yana da hannun jari a ciki wai dan me ake rarraba hannu saboda a samu da yawa to kai ma wallahi in kana so ka samu rahamar ubangiji to a ganka da yawa kai ne karatun qur'ani kai ne azumin nafila kai ne yawan salatin annabi kai ne yawan yin sadaka kai ne zuwa masallaci da wuri kai ne zuwa wurin wa'azi kai ne aikata aikin alheri bin iyaye taimakon mutane ma'ana ko ina dai insha Allah da hannunka to in duk wanda yake aikata wannan malam da wahala kaga ya mutu ya shiga wuta in dai Allah yana karban aikinka amma zai iya yiwa ka makale da wani abu guda daya kuma wannan guda ɗaya watakila Allah bai karɓa ba na ka rike watakila wani nau'i na ibada kwaya ɗaya to kuma ba lalle bane dan ba mu da garanti wani sai ka ga ba da kiyamul laili Allah zai kai shi aljanna ba da sadaka Allah zai kai shi aljanna wani sai ka ga ba da bada kuɗi ba Allah zai kai shi aljanna ba da yawan nafila da yake yi bayan ya idan sallar farilla kowa sai ka ga da inda Allah zai girmama shi yanzu an gaya mana akwai wacce take karuwa ce a hadisi ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare ruwa ha kuma abun shiga wuta shi ma karami an gaya mana wata ta shiga wutar jahannama saboda ta kashe mage ta ɗaura mage ta hana ta ta ci abinci ta sha ta dalilin wannan Allah ya hukunta mata wutar jahannama ka duba ɗan ƙaramin abu sai zabtar da kai sai ka shiga wuta ka fada cikin azabar Allah so kar ku manta amanu wa amilu salihat duk qur'ani Allah ya magana ya imani sai ce ai aiki na kwarai kuma kun ga wa amilu salihat aiki na kwarai ashe akwai aikin banza kwarai kuwa wasu na yin aikin a zahiri kan kamar na Allah ne amma wallahi ba da Allah bane in taimako ne ya bayar amma ba dan Allah ya bayar ba dan ku ce ya bayar ne in sallah ne yana ta zuga sallah yana yi amma dan a san yana yi in sadaka ce ya bayar yan neman suna ne ba ya da wani abun da yake yi tsakaninsa da Allah riya ta mamaye zuciyarsa so Allah ka azurta mu da yin aiki na kwarai kuma idan mun yi kai mana sakayya to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala a ayoyin gaba zai mana bayani dangane da taimakonsa da ya yi wa annabinsa kuma da ya yi masa alkawari zai masa wannan la shakka fi ko makawa ko shakka babu ko da makiya ba sa so sai Allah ya taimaki manzanninsa sai Allah ya ce ne
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد abinda aya take nufi shine man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah bid dunya wal akhirah malamai suna da fassarori da yawa akan wannan aya na farko dai suka ce lamirin nan na man kana yadhunnu wanda yake zato to waye wanda yake zaton ana nufin cikin makiya Allah abokanan gaba a ada'un nabi kenan kenan ya zunnu allan yansurahu lamirin kuma yana koma kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda yake zaton Allah ba zai taimaki annabi ba a cikin abokanan gaba kenan ko kenan man kana yazunnu min al-kafirina al-karihina lil haqq cikin kafirai makiya gaskiya masu faɗa da gaskiya wanda suke zaton cewa ko suna ganin cewa Allah ba zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a nan duniya da lahira kun san ai suna faɗa cewa aikin banza yake ba ruwansa ba ruwan Allah da shi kuma Allah ba zai taimake shi ba zai taimaki addininsa ba haka suke gaya wa annabi to shikenan falyamdud bi sababin ila sama wannan kafirin to ya wato ya daura igiya ko ya saki igiya bi sababin ila sama'i bi hablin ila sama'i ake nufi amma sama din ana nufin rufin gidansa ne kamar yadda yanzu ni ma sama na wasan ce sama kai kalli sama in na ce kalli sama ina nufin kalli can kololuwar sama kalli sama kalli ba wasu yakan ce sama abin da ke sama da kai malam duba saman ka akwai sauro ba yana nufin can kololuwar samaniya ba kenan duk abin da yake fauka ka ana ce da shi sama to falyamdud bi sababin ila sama'i din mana ya daura igiya daga sama ثم ليقطع sannan ya shaƙe wuyarsa kalmar liyaqta tana nufin liyaqtanik ya ɗaura igiya a sama ya shaƙe wuyarsa ya rataye kansa daga sama igiyar take ko to ya ɗaura wuyansa daga sama sai ya sako jikinsa sai ya tsundumo ƙasa kaga dai me ya shaƙe kansa kenan ya ya ya abin nan din kansa ya rataye kansa falyanzur sai ya gani hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz falyanzur ana nufin yayi tunani ya duba yayi tunani shiwa shi wannan kafirin da muke gaba muke magana a kansa wannan aiki nasa da yayi na ɗaura wa kansa igiya ya zurubto ƙasa shin zai tafiyar mai da baƙin cikin da yake ciki a zuciyarsa na ganin cewa Allah ya taimaki annabi ma'ana sai Allah ya taimaki annabi ko za ka kashe kanka sannan baƙin cikin da za ka gani a rayuwarka na taimakon da Allah ya yi wa annabi inda za ka ɗaure kanka ka shaƙe kanka ka kashe kanka wallahi wannan bakin cikin bai zai tafi ba kuma har kiyama idan Allah ya tashi ka za ka tashi ne da wannan bakin ciki don ku tabbasai Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya gani hal yazilu fi'luhu hadha ممتلأت به نفسه من غير لنصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم كلا سم wannan abin da zai yi na shaƙe kansa ɗin lan yughayyir shay'an ba zai taɓa canja wani abu ba na farko dai bai isa ya hana da zai rataye kansa wannan abun bai isa ya hana Allah ya taimaki annabi ba lan yughayyir nasar Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama bai zai taba canja taimakon da Allah ya wa annabinsa ba sallallahu alaihi wasallama kenan ana nufin falyamut hadal kafir sai dai ka mutu da bakin ciki in ji in ji bahaushe yanzu idan mutum yana maka hasada ko Allah ya baka alheri ba ce kake sai dai ka mutu ka rinka gani na a cikin ni'ima sai ka mutu aure ne baka so na yi sai na yi sai ka mutu mota ce baka so na hau wallahi sai na hau sai dai ka mutu ma'ana ko da zai mutu wannan abin sai ka same shi baya so ka samu aiki a kaza Allah ya baka dan bakin ciki sai ya mutu ba haka ake faɗa ba to wannan mutuwar tasa zai hana ka samu wannan taimakon to shine abin da aya take nufi man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz ku da kan kun ce kalla kun kun ce bai zai yi ba kenan duk abin da kafiri zai yi wallahi bai sai canjin nasarar Allah da abin da Allah ya nufi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana bayani ne akan abin da Allah ya kaddara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min nasrin li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taimako da zai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lan yahula baina tanfidihi ha'il babu wani abin da ya shige ya isa shiga tsakanin niyyar taimakon da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ولو كره الكافرون ولو كره الكارهون كودا كافرين da masu ki ba sa so falyamutu bi ghaizihim su je su mutu da bakin cikin su kul mutu bi ghaizikum inna allaha alimun bi zati sudur lalle ku mutu da bakin cikin ku sai Allah ya taimaki annabi sai Allah ya taimaki addini kuma sai Allah ya taimaki musulunci ku ji wani abu guda daya wallahi malam duk wanda yake son zaman lafiya a rayuwarsa to ya ba Allah a hankali kuma kada ya dai fada da Allah shi fada da ubangiji ba a cin riba wallahi azimu malam in ka ga mutum yana yi yana yi yana yi yana yi ko wallahi lokaci ne aka bashi ko kana raye ko bayan baka raye sai Allah ya dauka sa a kan shi kwanan nan muke magana mutanen china ƙasar china suna cutar da addini haka ne wallahi ba mu san wannan corona virus din ba corona ko corona corona virus we ba mu da wani ilimi ba mu san da wata corona virus ba ashe Allah yana da wata corona virus da ya ajiye a nan muka yi magana wani azumi suka yi ta turowa ana tilasta musu a karya musu azumi gwamnatin china tilas mutum musulmi in ya je aiki sai an ɗura masa ruwa a dole dole aka bi su aka sa musu kaya aka musulmi sun fi miliyan guda a wani guri aka kama su aka sa musu kaya irin na 'yan furzuna aka kakkashe na kashewa ta'azib azaba da wanda ake sa musu wutar lantarki da wanda ake barin su da yunwa da wanda ake kaza aka ta cutar da su aka hana su ibada akwai waɗanda aka ɗaure su aka yi ta sa wato almakashi ko filaya ana cire yatsan farcen su li'ajilil islam duka wannan masu neman yancin yan adam ba su yi magana ba masu cewa kar a rataye ta ba su yi magana ba ba suna ba suna ba suna neman yancin mutane ba ne to wallahi azimu nake gaya muku rashin mutuncin da ƙasar china ta yi wa musulunci da musulmai abin ya wuce tsammanin ku musulmi sun shiga ƙasƙanci sun shiga tozarta suka yi sallah suka yi kuka suka yi ibada suka karanta qur'ani yanzu haka idan ka zo zaka shiga china baka isa ka shiga da qur'ani ba alƙur'ani izo 60 a airport a jakarka su ganci da kanka da ƙur'ani ba za su bari ka wuce da shi ba saboda tsaban alharbu alal islam amma ka duba cikin sauƙi Allah madaukin sarki da ya zo musu kamun akhza azizin muqtadis sai ya turo musu coronavirus ni ban ma taɓa jin sunan ba wallahi ashe wai akwai wani coronavirus bala'i in gaya maka suna ta mutuwa Allah yana ta kashe su ta iska kurin an ce daga aladu ne an ce daga tsuntsaye ne an ce daga wane ne kuma gashi yaduwa yake in wannan ya kamu a nan gida to zai iya kashe mutanen gidansa gaba daya duk wanda ya haɗu da shi ko wanda zai masa magani ko na makamancin wannan shi ma sai ya samu kariya kafin ya tunkare shi kaga za a tunkari mara lafiya malam sai an lullube jiki ga baki daya a saka kaya a sa takalmi a sa safa a sa kayan leda a saka gilashi a rufe fuska a yi wane ne komai fa kirfa da numfashinka a cikinka haka za a ji yanzu ga sunan suna ta mutuwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku ji tsoron fitina wanda ba waɗanda suke zalunci kadai ke shafa ba idza jaa albala'u ya ummu salihu wat talihu in bala'i yazo sai ya gama da na kirki da na banza duka gaba daya har yanzu ba abun karuwa yake ko da jiya da daddare na gani a tashin al'arabiya suna magana suna cewa to wannan abu ba ya zama bala'i a China malam yanzu da karfin tuwo ake bin wanda ake tsammanin suna da wannan abu aka kama wata mata ana tsammanin tana da karfi a titi suna dukan da suna jefa ta haka yadda ka san an ɗauki kare wallahi haka za ga ana jan mutum a ƙasa za a je a jefa shi a asibitin da za a yi mai wannan saboda ana zargin yana da wannan abu su ya su yadda ka san mushe in ya mutu za ka ja mutum wallahi da ido na jiya nake gani wasu sun kama kafafuwa guda biyu wasu rike ana taja ana taja an wullata a cikin mota duk wanda ya gani zai gani wannan su kaɗai Allah ya musu hisabi a nan duniya kafin lahira amma abin tausayi shine duniya su ma gane me yasa Allah ya dora mutanen China wannan abun ba su gane ba tukuna sai gashi su da yake sun ji jiki ba ga shugaban da kansa ya ji har masallaci ba musulmin da yake kashewa yanzu ya fara ganewa ya je ya ce a yi addu'a kwanan nan nake gani ajiyar nake ganin rubutu ƙasar japan su ma sun daɗa abin ɗin musulunci sun ce musulmi fa su zo a buɗe musu ƙofa su yi kaza su yi kaza su yi kaza na ce na ce na ce wuya an fara ganewa ke wallahi al'azimu nake gani wallahi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wai ba murna muke yi dan musiba ta samu wani ba ko musulmi ko ba musulmi ba murna muke ba annabi ya ce la tuzhiri shamata ta ala wajhi akhika fa yabtalika Allah wa yu'afi duk da cewa laisu bi ikhwanina indai ba musulmi bane a cikin su ba amma muna so mu nuna kudirar Allah duk wanda ya taba Allah ko a Najeriya ko a Niger ko a Ghana ko a Chad ko a Kamaru ko a ina ne indai ya fada da Allah ku ba shi lokaci ba corona ba sai an samu tororo ma watakila Allah ya sa su rinka daukan izina ana ta kashe musulmin nan ba wanda yake magana amma yanzu kowane gidan talabijin sai sun yi magana akan corona virus kowane gida yanzu bi ake yanzu ne aka san amfanin musulmi ko ina sai ka je shugabanni duk inda ka je to yanzu ne abin da muke bukata mu matan sai a taimaka mana da addu'a waɗannan cututtuka a gaya limamai yanzu aka san muhimmancin limamai a gaya wa malamai a yi addu'a yanzu aka san muhimmancin malamai in rashin mutunci kuma ya tashi sai a manta da sai an gama musu rashin mutunci nawa aka kashe nawa aka ɗaure nawa aka ɓoye ashe suna da amfani a cikin al'umma ashe addinin musulunci yana da amfani tun da za a je masallaci a yi addu'a to ku ji tsoron saba wa ubangiji ta kowace hanya ce wallahi muna fatan duk wani makiyin mu Allah mana maganinsa ya Allah ka sani ba mu da karfi kai ne mai karfi ya Allah duk wanda ya wuce mana gaba Allah ka kautan mana shi mu wuce Allah duk wanda ya shiga hancin mu Allah ka ba mu ikon karfin numfashin da zamu fato shi in mun face shi kuma kar ya tashi Allah ya mana abuwa mu je akramuka Allah
وكذلك وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد
أنا أقول malamai suka ce kazalika ai kamar haka ne anzalnahu ayatin bayyinat ma'ana mislu zalikal inzalil balighil wadih misalin wannan saukarwa da aka yi wa qur'ani mai balaga wanda yake ya fito fili kware da gaske kuma muka saukar da ayoyi bayyanannu bayyanatu dalalati ala ma'ani al-hakima waɗanda suke ɗauke da ma'anoni masu hikima da faɗakarwa na daidai kuma muka yi bayani cewa lalle Allah ya hadi man yuridu hidayatahu ila siratal mustaqim yana shiryar da wanda ya nufi ya shiryar da shi zuwa ga hanya wacce take ta daidai fa huwa al-hadi alladhi laysa hunaka min hadin siwa shine mai shiryarwa wanda babu wani mai shiryarwa in ba shi ba tabaraka wa ta'ala so anan gurin idan kun lura waccar aya a baya mun fada cewa ai tana bayani ne akan duk wani wanda yake tunanin Allah da zai taimaki annabinsa a nan duniya da lahira ba to shikenan duk abin da zai iya yi dan kashe kansa ko rataye kansa dan ya tafiyar da wannan ko ya tafiyar da bakin cikin nan to ya je wani ana magana ga masu hasada ga wanda Allah ya ba su ɗaukaka ga masu hasada ga wanda Allah ya ba wa matsayi cikin musulunci da musulmai to kuma kamar haka ne wannan alkur'ani da kuke faɗa da shi mun saukar da shi ayoyi ne bayyanannu sun fito fili kwarai da gaske kuma muna muku bayani cewa Allah shi ne ke shiryar da wanda ya ga dama jama'a shiryarwa a hannun Allah take yahdi man yurid ko yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim Allah ya yi alkawari waɗanda suka yi imani suna tare da taimakon Allah da shiryar Allah inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa yawma yaqumul ashhad kuma ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin masu aiki masu jihadi ta hanyar ubangiji masu aikin Allah masu ibada suna mujahada da biyayya ga Allah da imani da Allah to Allah ya yi alkawarin zai dora su akan turba ta kwarai da taimakonsa da agajinsa wannan garanti ne tabbas kuma lalle Allah yana tare da masu kyautatawa kuma shiriyar nan da kake gani ba a ruwan sha ake shanta ba sai Allah ya bayar shi sa wallahi wani za a gan shi malam iya gani sai ga kuma gaba bai samu shirya ba kaga dai matsayi da daraja ba wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban sa ya taimake shi baban Ali bin Abi Talib Abi Talib ke lokacin da kakan shi ya bar duniya ya danka shi a hannun babbansa ya rika shi sama da yadda yake rike yayansa ya so shi sama da yadda yake son yayansa ya so shi sama da yadda yake son komai kuma ya san addini annabi Muhammadu gaskiya ne yace laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani sam'an bidaka mubina da ba dan tsoron zargi ba ko kuma a zage ni ba a ce ina addinin yara ba da ka same ni mai sauƙin sha'ani mai biyayya gare ka mabayyanin biyayya abu talib baban ali bin abi talib ya san addinin musulunci addinin gaskiya ne ya san annabi ba ƙarya yake yi ba shi lokacin da aka nema a kashe annabi Qurayshawa suka zo suka ce masa wannan yaron ya ishe mu ya dame mu in kana ganin wani yaro ne matashi da kake da shi ka ba mu shi mu samu duk yaron da kake so a nan a cikin Qurayshawa a Makka ka faɗi yaron da kake so za mu ɗauka mu baka ka je ka rike in dai so kake ka rike yaro karami matashi a hannunka ka ba mu Muhammadin nan mu kashe shi mu huta yace ashe ba ku da hankali in dauki nawa na baku ku bani dan wani na rike muku in dauki nawa in baku ku kashe kuma ku bani dan wani in rike muku in raya yace ashe ba ku da hankali kar ka manta fa baya sallah shi sa lokacin da ya mutu manzo Allah ya ce wa Ali bin Abi Talib yace izhab fawari abak je ka turbude babanka izhab fawari abaka je ka turbude babanka ba ai masa sallah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam bai je masa sutura ba duk wannan gatan da yawa lokacin da bai da lafiya annabi ya ta zurubtu da zirga zirga ya je dan ya musulunta saboda wannan bawan Allah ya musulunta yaje ce ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya bafa na ka ce la ilaha illa Allah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah in dai ka ce la ilaha illa ko baka taba sallah ba ka faɗa mala a lokacin na daiminin da zai bar duniya manya manyan kafirai ƙurai shawarar suka zo suka kewaye shi malam kamar zai faɗa suna cewa yanzu kai yanzu da girmanka da matsayinka ka bar addinin ka na iyaye ka kanni ka mutu akan addinin yara ka san haka ake magana ce ai kaga ma duk yara ne ai ai duk yara ne kana ai sabon addini ne haka ake magana kai yanzu zaka bari ka je ka mutu akan sabon addini wallahi tallahi suka hana shi manzo Allah ya juya ya ce ya am qul la ilaha illa Allah ya bafana ya am ka ce la ilaha illa Allah na tsaya maka a wajen Allah su ma suka daɗa cewa a targabu an millati abdul muttalib yanzu kyama za ka yi kana ƙin hanyar abdul muttalib ba ka so za ka bar hanyar addinin iyayenka da kakanninka wanzu Allah ya daɗa maimaita mai ce ka ce la ilaha illallah kawai sai wannan babban nan sai ce ana ala millati abdul muttalib ni zan mutu ina kuma kan hanyar abdulmuttalib annabi ya juya Allah ya dauki ransa akan millat abdulmuttalib ya mutu bai musulunta ba faɗi kanka tsaye babban annabi bai musulunta ba duk waɗanda suke faɗa suke kuskure ma suke kokarin dabaru suke cewa ya musulunta yawa amma babu dalili akan wannan son zuciya ne kurin ba daidai bane bai musulunta ba dan haka ya fito yana cikin damuwa da bacin rai shi annabi hazinan ka'iba shine Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha ya kai Muhammadu kai fa baka shiryar da wanda ka so ka ji ba annabi Muhammadu da kansa aka ce baka shiryar da wanda ka so walakin Allah sai dai Allah yahdi man yasha shi kadai yake shiryar da wanda ya ga dama shi sa wallahi duk yadda kake son da ɗanka idan Allah bai shirye da shi ba sai ka ga ya bata ga annabi nuhu ne yace ya Allah yace innabni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين annabi nuhu ba irin kiran da bai wa ɗansa ba ya ce ya ubangiji ga ɗana cikin iyalaina zai halaka kuma alkawarinka gaskiya ne wanda ya bi kai shiga aljanna wanda ya saba ma ya shiga wuta ya Allah taimake ni akan ɗana annabin Allah ba kai ka fi kowa iya hukunci da ƙwarewa nan da nan Allah ce kai ya nuhu wannan baya cikin iyalanka ai ya aikata mummunan aiki innahu amalun ghairu salih ai innahu amila amalan ghairu salih ya aikata aiki ba mai kyau ba inji Allah kar ka sake tambaya na akan abin da baka da ilimi akai kai nuhu daban ɗanka daban ina maka wa'azi kaka zama cikin masu wauta sai maza maza ya roƙi Allah ya ce ya Allah ina roƙonka ka raba da roƙonka ko tambayanka abin da bani da ilimi a kai in baka yafe min ba kai mun rahama ba zan zamanto cikin waɗanda suke masu hasara da tabiya Allah na duba ya kira ɗan yayi yayi yayi dan ya samu wannan shari'ar ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أيضا ج- يا كيدانا يا كيدانا yana can gefe ga ruwan tufa ne ya zo zai bankace duniya ga baki daya ya ce ka zo ka bi ni ka shiga jirgin ruwan nan shine jirgin da za a tsira shine jirgin mun tsira ka zo mu tafi ka zo ka yi musulunci ya kai ɗana kawai yaron nan sai ce kyale ni ga can wani dutse zan hau saman su shi zai hana ruwan nan duk yawan ruwan bai isa ya zo ya hau kan dutsen bayi kaga daman shi haka kafiri tunaninsa gajere ne duk abin da zaka sai ga shi ya fi ka wayo kai kana ta sallah kana bata lokacin ka in ji shi da mana yasimuni min alma baban yace kai yau fa ba wanda ya isa samu kubuta ya isa samu kubuta daga wajen Allah daga wannan halakarwa sai wanda Allah ya masa rahama suna gama magana an gaya ma sai ga igiyar ruwa ta zo far ta murda kawai shi kenan suka daina ganin juna ruwan nan da ya bankaɗa sai da ya je har kan dutsen nan ya mamaye dutsen gaba ɗaya ba inda bai je ba a duniya shine wa ake cewa ruwan tufa na gaba duniya وحال بينهما الموج فكان من المغرقين igiyar ruwa ne ta shiga tsakanin dan da uban da ta daga sai daina ganin dan shi ma dan ya daina ganin uban kawai sai ya nitse bayan Allah ya gama halakar da kowa kawai sai aka ba wa kasar ita kuma umarni wa qila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma wa qudiya al-amru wastawat alal judai aka ce ya ke ƙasa haɗiye ruwan ba ruwa ya cika duniya ba ba Allah ne ya ce ruwan ya zo ba to sai Allah ya ce wa ƙasa haɗiye ruwan gaba ɗaya ke kuma sama ki rake wa ya sama wa aqli'i wa ghidal ma wa qudiya al-amru Allah ya ce al'amari ya gudana kawai an halakar da su kawai sai ga jirgin ruwan annabi Nuhu akan falalan dutse kawai suna nan a ciki a kubuta duk mutane an halakar da su sai wanda suka yi imani kuma Allah ya rufe ce wakila bu'dan lil qawmi zalimin nisanta ta tabbata ga mutane waɗanda suke azzalimai waɗanda ba sa bin Allah azzalimai masu faɗa da addinin Allah azzalimai kafirai azzalimai bu'dan lil qawmi zalimin an gama da su har yau sai tarihi malam idan aka ta kawo maka tarihin wanda suke faɗa da gaskiya suke faɗa da addini yanda Allah ya ta halakar da su wallahi azimu da masu faɗa da musulunci da basu ba babu riba amma mutum ya zo ya cika baki za mu yi maganin su ustazan nan wallahi sai mun sayar da mai da su ba wani wanda zai zo ya mana tsananin addini ana ba wani wanda zai wakilin yahudawa dan karamin shaidani yin sallah shine tsananta addini karatun qur'ani shine tsananin addini dan an ce kar ai fasadi ku bar mutane su ta barna a saba wa Allah a fusata Allah sai dai a kare dokar wani Allah ba za a kare dokar Allah ba ita magana Allah ba ta da gata a ci mutuncin musulunci a ci mutuncin addinin Allah kawai sai kowa ya zuba ido sai shiru a ta barna a ta ta'adi sai dai ku ci taimakon maƙiya Allah suna shuka su kuna yaƙar gaskiya kun hana gaskiya ci gaba zama rashin gaskiya da ha'inci an nesanta mutane da ƙur'ani da jin abin da Allah ya faɗa yau sai ƙilla kaɗan ne a cikin mutane suke iya zama su ji wai a fassara musu ƙur'ani amma jaridun ƙasar nan kullum sai an saye su kullum sai an yi cinikin su an saye su magana wani ne ba da karerai qur'ani ba wa yake zama ya ji mai Allah ya ce mutum nawa ne wani kuma sai ya gama shaidancin sa ya gama rashin mutuncin sa ya gama tsiyar sa in ya ga mutuwa ta zo masa sai ya sassaka wani sharbi mai kwaya 33 sai ya dawo masallaci da lokacin da yake da lafiyarsa da karfin sa suna cikin na gaba gaba masu fada da Allah da musulunci ba su yi wa addinin Allah komai ba yanzu da ya ga ya zo mutuwa sai ya dawo kuma Allah ka ce miki gaskiya Allah shine mai shirya da wanda ya ga dama ya Allah ka ba mu shirya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayani a ayar da za ta zo nan gaba um, cewa shine masanin komai dangane da jama'ar da suke kan gaskiya da wanda suke kan fata akwai mutane kashi-kashi ne wanda aya za ta yi mana bayanin yan kaza yan kaza yan kaza yan kaza kuma kowa zai faɗi sakamakonsa Allah ka samu a layin daidai mu ji a
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد sai Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladina hadu da yahudawa wasabi'ina da sabi'awa wan nasara da nasara yan kirista wal majusa da majusawa wallazina asharaku da mushrikai to inna Allah yafsilu bainahum yawm al-qiyama lalle Allah zai raba tsakanin su ranar tashin al-qiyama dalla dalla kuma inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai gani ne kuma mahalarci ne akan komai ba abin da zai buya akan komai shahid ka iya cewa mai ilimi ya san wannan abun ilmu shahada to su waye waɗannan da farko ne ku lura sai Allah ya fara ambatan wato waɗanda suka yi imani alfirqatul ula jama'ar farko kashi kashi kashi na ƙungiyoyi a duniya masu da'awar addinai wataƙila ku da addinin ba na daidai ba ne suna ganin cewa suna addini na farko sai Allah ya kawo na daidai nan su ne innal ladina amanu waɗanda suka yi imani abinda ake nufi amanu bin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saddaquhu wa tabauhu suka gaskata shi suka bi shi suka mai da'a alqur'ani ya fara yin bayani akan masu imani da annabi muhammadu dan ya nuna mana cewa sallallahu alaihi wasallam dinul islam shine dinul haqq addinin musulunci shine na gaskiya shi yasa Allah ya fara da shi wanda addini ne da yake tsaye akan rabauta da yardar Allah kuma ba a samu wannan addini in ba an yi imani da al'amalu salihu ba sai an yi imani an yi aiki na kwarai kuma babu wata al'umma ko ta jama'a da tafi wata matsayi a wajen Allah illa bil imani kamar yadda ya ce inna akramakum inda Allah ya lallai wanda ya fi ku girma da matsayi a wajen Allah shine wanda fiko ta gaba sai jama'a ta biyu alfirqatu saniya sune Allah ce walladina hadu anan wato waɗanda suka zamanto yahudawa kenan asali akan ce akan ce hada fulan wa tahawwada a larabci hada fulanun ko tahawwada fulanun ana nufin dakala fil yahudiyyati su walladina hadu ana nufin walladina dakhalu fi al yahudiyya waɗanda suka shiga addinin yahudanci asalin sunan yahuda ne yahuda an gane hada yahudu yahuda shi kuma nisba ne zuwa ga yahuda ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaqub mai suna yahuda asalin kalmar kenan to sai aka canja wannan zalun din sai ya zama dalun inda ta'rif kenan at-ta'rif an ce da su yahudani an canja daga dalun ya dawo da maimakon yahuda ya zama yahuda lokacin da suka tuba din nan daga bautar dan maraki da suna bautar dan maraki sai suka tuba daga hada yahudu hudan sai ka ce taba ya tubu taubatan in an ce hada yahudu kamar ya tuba ya tuba yana tuba tuba to sai an canja wannan suna ne saboda tuban da suke suka bar bauta wa dan malaki sai aka ce da su yahudu kamar yadda ya zo a cikin qur'ani inna hudna ilaika kun gani inna hudna ilaika kamar daidai yake da inna tubna ilaika kamar hadadin kamar tuba ne to kun ji dai yahudu kenan asalin su kenan wasu suka ce an ce da su yahudu ne saboda in suna karatun attaura suna karkada kansu haka suna suna kada kansu ko yawan ka gaba yahudu yana karatun attaura za ka yana haka yana kada kai ko yana haka yana haka yana haka shine ma wasu suka ce wai gardin da yake karatun qur'ani yana karkada kansa to ba yana kama da wadancan mutanen haka yahuda suke karatunsu sai firka ta uku as-sabi'ina as-sabi'ina nace muku sabi'awa ko sabi'ina jam'i ne na sabi sabi in an ce basabi'i as-sabi'ina ana nufin wanda ya fita daga wani addini ya shiga wani addini wanda ya fita daga wani addini ya shiga wani addini to ba ake nufi waɗanda suka riddake suka bar addinin gaskiya suka koma addinin ƙarya abin da ya faru aka ce wasu mutane ne suna bautar taurari suna bautar mala'ika mala'iku suna bautar tauraro suna bautar mala'iku kuma su a lokacin da suke wannan suna tunanin suna kan addini ne na daidai addinin wato um, ibnu shis ibnu adam wanda ake ce shitu shine annabi shitu dan gidan annabi adam masu bautar taurari masu bautar mala'iku su din suna raya cewa suna kan addinin annabi shitu dan gidan annabi adam ne to da kuma kaga bai zai annabin Allah ya yi umarni da ni da bautar tauraro da bautar mala'ika ba bai zai yi ba sai dai a bauta Allah shi shi kadai to sai na hudu nasara nasara nasara ba shi ma ce nasara ko jam'i ne na nasran asalin sunan nasran ne mana singular din sunan shine nasran plural din sunan shine nasara da yawa kenan ana nufin nasrani nasrani kamar nadama ne da nadman nadama nadman nadman mai nadama kwaya daya nadama masu yawa nasara kiristoci masu yawa kwaya ɗaya nasran ko nasrani shine asalin kunan wannan yawon ɗin nasrani ɗin suka ce ya ce ta mubalaga kawai to su waye waɗannan mutanen annabi isa kenan to me yasa me alakacin mutanen annabi isa aka ce musu nasrani saboda lokacin an ce musu wannan suna saboda su ne masu taimakon annabi isa daga nasra yansu kenan mai taimako nasran suna taimakon annabi isa wasu kuma suka ce asalin sunan daga nasira ne nasiratu da wato mai ta wani gari ne a wanda annabi isa a nan ya sauka nasiratu wani gari ne annabi isa a nan ya sauka so mutanen da suke a wannan garin sai ake ce da su ne nasara ko nasaran in mutum ɗaya ne to da waɗannan su ana nufin da 'yan kirista kawai waɗannan muku maganar sos asalin masdar ɗin sunan ne yawwa to yanzu mun ji yahudu mun ji nasara mun ji sabi'awa sai kuma firka ta biyar su ne majus majus kawai ka huta mutane ne masu bautar wata masu bautar rana masu bautar wuta masu bautar wata da rana da wuta ya budu da shamsa wal kamara wal nara ma'ana rana Allah su ce duk wanda kaga yana bautar rana a garin nan akwai majusawa ma kullun in garin Allah ya waye rana za ta fito suna zuwa wani dutse a bamfai can sai su je su hau kan wannan dutse suna hango lokacin da rana take fitowa suna bauta mata haka in ta zo za ta faɗi sai su je su addinin su farkon fitowar rana sannan kuma lokacin da rana za ta faɗi sai su tafi a can suke bautar su inda duk za su hangi rana tana faɗawa lokacin suke mata bauta shi yasa annabi ya hana musulmi ya rinka yin sallar nafila lokacin da rana take kan fitowa da kuma lokacin da rana take kan faduwa dan kada a samu resemblance a samu kama an gane ko kar a samu koyi imitation ga ga waɗanda suke masu bautar rana ne saboda suna bauta mata tana fadawa suna bauta mata lokacin tana fitowa kenan mun gane majusa masu bautar wuta asalin mutanen iran kenan masu wata wuta kasar iran da nuke da aranta asalinsu majusawa ne masu wata wuta ku je karan tarihin umar da fafata wanda aka yi wata ran mun samu dama za mu yi bayani wasu malaman suka ce akan iya fassara majusu da fassara kamar haka mutanen da suka dan tsakuri addinin kiristanci kaɗan suka dan tsakuri addinin yahudanci kaɗan suka ce yau ai daman ita ma duniya ma asalinta guda biyu ne akwai duhu akwai haske sai suka ce to su gaskiya raba kafa za su yi su dan tsakuri yahudanci su dan taba su tsakuri kiristanci su dan taba wannan su ne ake ce su majus waɗanda suka haɗa addini ko aƙida guda biyu duk dai 'yan wuta ne Allah raba mu da wuta sai ta shida walladina ashraku mushrikai kenan firka waɗannan an ce mushrikai su ne masu bautar gunki kawai duk wanda aka ce mushriki ne mai bautar gunki ne kai da Allah mushrikin banza ana nufin to kana bautar wani Allah ko wataƙila an kana bautar kabarin wancan ko an gan kana bautar wani itace ko kana bautar dutse ko kana bautar ra'ayin wani duk wanda yake bauta wani ba Allah ba bayan Allah to shine ake ce da shi mushrik yana hada Allah da wani kenan yaje ya kira Allah wani guri kuma yaje sai ya kira kabari Allah yana bashi kuma yana tunanin wani Allah ma yana bashi mushriki kenan duk wanda ya rike wani kogin gunki ko itace ko mutum ko aljani sunansa ne mushriki ta kulura a layin kafiri kun ga kenan akwai kafiri in an ce kafiri malam shi kafiri wato suna ne da ya shafi waɗannan gaba ɗaya banda na farko wanda i kafirce wa Allah baya bauta Allah wataƙila ba ba yahude ba ne kafiri ne ba kirista ba ne mai da'awar cewa yana kan addinin annabi isa mai bin yesu almasihu shi baya yin ba kirista ba ne ba ba yahude ba ne sannan ba ba majuse ba ne kuma shi ba mushriki ba ne baya bautan wani gunki kawai shi arne ne kawai yana zaune baya zuwa coci baya aƙidar yahudanci kuma baya sallah sunansa ne kafiri arne amma a suna dukansu gaba ɗaya suna iya ɗaukan ba yahude kafiri ne ba nasare ma kafiri ne to su su ba sa so wai a ce musu wai kafirai shi ne zaka ji ana ta faɗa ai ya za a ce musu kafirai su ba sa so a ce musu kafirai shi ba yahudi ya fi son ka ce mai ba yahudi shi ba nasari ya fi son ka ce masa ba nasari ba majusi ka ce mai ba majusi wai ba za a ce kafirai ba shi kuma suna na kafiri wato suna ne am kaman juhud ne ƙaryata Allah kin yadda da Allah kin bauta wa Allah yanzu idan an yi lissafi suna bauta wa Allah hakikanin bauta masa ba sa bauta wa Allah ina fatan kuna fahimta to kenan da an ce kafiri ka san ga wanda ake nufi da an ce mushriki ka san ga wanda ake nufi da an ce bayahude ka san ga wanda ake nufi da an ce banasari ka san ga wanda ake nufi to waɗannan duka Allah ya ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah lalle Allah zai raba tsakanin su ran tashi alkiyama wato wannan bayanin ne lima sayakunu alaihi haluhum jami'an yawmal qiyama irin abin da halin su zai kasance gaba ɗaya ran tashi alkiyama Allah zai hukunci tsakanin su bi hukumi al'adili bi hukumi al'adili hukuncin sa na adalci na gaskiya kuma lalle shi mai iko ne ai kuma mai gani ne akan komai ala kulli shay'in shahid ba abin da Allah baya gani ahwalu khalqihi waɗannan addinai guda shida ɗaya ne na musulunci na Allah shine al-Islam duk hamsa din na shaytan ne duk abin da ba addinin musulunci ba na shaytan ne inna ad-dina inda Allah al-Islam duk inda ka fada ba gidan farko ba to kana cikin tabewa Allah ka raba mu da tabewa to sai da ƙarshe insha Allah ta'ala ayar za mu tashi sati mai zuwa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tun tuma harshe Allah ya mana afuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh